الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين وما سؤال بركة ذا متاشي أحاديثنا بقوي أشكين ونن حديثي لتاكن أربعون النووي na babban malami a sheikh imam nawawi rahimahullah ta'ala maliki alhadithu sabi hadisi na bakwai an abi ruqayya an karbo daga baban ruqayya tamim bin aus ad-dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ad-dinu an-nasiha ad-dini nasiha an-nasiha shine tsaftace zuciya tsarkake zuciya mu'amala kyakkyawa ba wa'azi kawai ake ce ma nasiha ka zamna da musulmi da zuciya ɗai ana ce mai annasiha ka so Allah gaska zan munafiki ana ce masa nasiha annabi ya ce addinin nasiha sahabbai sun ce kulna liman ga wa yake nasiha qala lillahi ga Allah menene nasiha ga Allah shine ka so Allah fiye da kowa ka fifita son Allah ka nemi son Allah ka bi Allah ka yi imani da sunayensa ka yi imani da sifofinsa ka yi imani da duk abun da Allah ya sabkar a cikin ƙur'aninsa ka yi imani ka yarda da dukkan alƙawulla da Allah ya yi don ka yi shakka a cikin maganar Allah to ka yi nasiha a taƙaice lillah wali kitabihi nasiha ne ga littafin Allah menene nasiha likitabihi ka karanta alƙur'ani ka yarda littafi ne da Allah ya sabkar da shi ka yarda magana ce ta Allah saƙo ne kai tsaye daga Allah Qur'ani aqida ahli sunna wal jamaa al Qur'anu kalamullah laysa bi makhluq magana ce ta Allah ana karatun shi ana samun lada ka yarda da haka kuma ka nemi iya karatun al Qur'ani abun kunya musulmi dan shekara 25 dan shekara 20 dan shekara 50 dan shekara 60 a ce bai iya komi cikin alkur'ani wace wani uzuri zai ba Allah ranar kiyama yanzu in mun tashi daga nan masallaci kun san gidaje kuna da yawa ne mai ko da basuwar kana bace gidanku kace gidaje kun kai dubu baka san hanyar gidanku ba kana bacewa ni ke hana ka bacewa daga gidanka hankali ko to yanzu kai hankalinka bai iya baka ka iya qur'ani ka iya business dala ka jayo 15 ce ka san mu asar mun iya mu bugu muke yi amma wayanka bai iya dubarar ka iya qur'ani duk bugun mutane da kake baka iya qur'ani da an zo safin qur'ani ka zan makaho malam kai hasara masu kasuwanci to je wagga duniya su komo nan duk sun san duniya amma ba su san Allah wani daidai da ikama tar da sallah wallahi da iya ga aje kana ciki da kai nake kai makanka aje ba mamaki kana ci kun babu ruwanka wallahi in mutum bai iya addini ba ko ilimin addini ya kamata gan ma kai barci cikin kwana ka firgita ka tashi ka kusa mutuwa a ce baka iya qur'ani kuma hankalinka kwance ya kamata ma duk rayuwarka ka tsaida ta ka shiga makaranta dole amma ko a kai wai ana yi mutum dariya dan bai da birezi ana iya mutum dariya dan bai iya turanci kai su ba kauye ne bai san bonjir ba ka san daga kauye amma mai tauhidi ne ya iya qur'ani ya hiku bireban banza kana zuwa da birebe wurin munkar da nakiri ne ka ce kana da birebe ko mantiyon biyan gare ka ko a sai biyan ina ruwan munkar da nakir da wani baka filif ko wane ne ko wai wai wai baka sai gare ka baka kin mahaukata lai mathematician sai ce gare ni ka san mu baka sai ya call da excellence lai ni ne premier ne makala to karanta qur'ani ha ka san babu bai samu ba ga matasa na masha Allah mazansu da mata wallahi mala in an ce ma weekend kaga daga bandiredi akwai waɗanda su kawai kashe kuɗi kun san wani daga bandiredi zuwa lahadi yana iya kashe jika ɗari biyu cikin shakatawa waɗansu suna jardin jardin malam wallah akwai jardin da in ka shiga kana rancewa ba musulmai ne ba cikin yamai akwai jardin kin da in an shiga kowa sai ya ba da waya shi an aje dan zindir ake gida an yamai mazan da mata cikin ruwa wai don gudun ga ai filme a tona asiri shi Allah bai sani ne ba in ka ce musu ga makar su suna ga kawai wanga wazi wahala ce kawai kuna ta ɓata lokaci rayuwarku kuna ta cin rayuwarku kowa ya sa a kan shi gobe yana iya mutuwa wani ɗan agaji daga kai ziyarar wurin wani bawan Allah bisa hanyar dawa ya yi haɗari da bai tashi kenan ya rasu kowa ya yi masa shaidan da aikin Allah kullum cikin aikin Allah yake rayuwa ta yi riba ka mutu a ce kullum nan yake zamna kullum qur'ani na hannunsa ka yi sa'a amma a ce nan yake juye kullum jongalaji yake ko ce mutu malam ga fajikin tiktok kin nan ga zindir foto na tsirara da baka ba hausa ta hito tiktok wai tana maganar baka a gobe ta mutu duk wanda ya kalli foton kun ga azaba ce wani kitabihi ta'allamul qur'an kowa ya shiga makaranta babu kunya fa ka ce wai kai ka tsoho Allah baka wani tsoho yanda ta amsa kuɗi cikin mu akwai tsohon da in an bashi kuɗi bai so ya ce kai mu mun gama da duniya akwai shi kun taba ganin shi baka tsoho ba sai ka mutu kafa babu wani uzuri da sai hana mutum karatu fa ga karatu ta allin akwai karatu wallahi kun gani shar ko mu mun iske musulunci ne mu gode ma Allah kun san wai kasashen turawa musulman da suke musulunta kahirai wani bai taba ganin malami wallahi ta waya ya sabki qur'ani ta waya dan sun sun san hanya nema ilimi ana samun diploma ta waya allin to akwai group group na whatsapp qur'ani kadai ne kowane mako sai mutum biyar sun jaye kansu shaidan yana hana su zama ka san wanda an ware karatun qur'ani kamar cikin huta an ka tashi sai ta tsuci wata da ta shiga cikin taksi in dai qur'ani ne to aljannu duk za su kai dan Allah dan rage volume kira zan yi ƙarya take ba ta jin daɗi wani da ya shiga cikin mota a sa dai wa'azi to bala'i duka ya tashi amma da waka za a sa sai ka ya nasu ce dan ƙara boli kana da shi imin anguwa kin shi dan Allah wasu haka na jima ina nema eh imin anguwa eh kawo lambar ka to ya Allah gakka mance ba Allah gakka ta mu cikin su mace ta ta sa buji ta make buji tana bajewa tana rawawa ana ɗaukar ta foto kuma ba wai dan ta ruwa ma kanta asirin a baza duniya label wa ƴan uba su mutu kyau ne Allah ya ba mu walla akwai tsutsa cikin kabari dare guda cikin kabari ya isa bala'i ga ɗan adam da za mu iya leƙawa dare guda na fatiki cikin kabari wallahi da za mu rabu da duniya za mu sake ta wallahi wani matashi a ƙasar turai ya rasu bizmitan gare shi sai da an ka buga shi jurnal to ba baban shi yana cikin balaguro da ya rasu bature shi bai yarda da kaddara ba yaron bai yi rashin lahiya ba kawai daga kwana an binne sa uban ya ce kawai bai yarda ba sai an hiddo shi a yi bincike likitoci su gane guba ce komi malam a fidda cikin wannan sarkiyai a cikin kabari fuskar gaba ɗaya ta koma baya gashin kai ka san ɗan digitan bai da hurhura ko gashi gaba ɗaya ya yi hurhura aikin da ba aike ne ba an ka riƙe shi an ka maida cikin kabari wani wallahi yana shiga kabari duk rayuwar shiga ta lalacewa sun mance da lahira Allah za a yi ma wayo bari mu ci duniya wai daga baya za mu to Allah zai gaya mutum gobe su mutum zai mutu in duniyar tana ciwa muna iske ta mu ɗan shekara 60 ko ba tura kana iya cin ba tura da ƙasar ba tura ka canje ta kana iya ci wai mu ci duniyar mu eh mu yi yayin mu baka da yayi wali kitabihi kowa ya iya qur'ani jama'a ba uzuri ga kowa malam abdurrahman hussein ya taba labari wani tsohon minista ne na tsohon gwamnati da sun wuce yana da malami da ke karantar da ɗiyan shi to ya ji wa'azi irin haka mutum bai da uzuri ya mutu musulmi bai iya qur'ani ba da ya zo gida ya ce malami ma a sa ni makaranta amma ga a bari mata da iya su sani dan ban iya ba dan shekara 60 fa malam sai da ya ce ma malam yanzu da nike ma magana tun bakar sai na suna iya karatu kuma ba karatun kawai su har fassara duka na iya kaga rayuwa mai albarka yanzu warin su alhaji da ya iya yadda alhaji ke karatun qur'ani suna da yawa ne wai program na kale kale tsoho bai gari yana haka da lamba ya tsohawa in ya ga mutunan kwarai liman sai ya dan koyi program sai ga munafikai nan gasu gan ga ga munafikai ne kai ne munafikin kan zo gobe ka ga alhaji har da yake nan gari ba har da qur'ani safaha biyu yana iya kawo ta akai wata rayuwa ita ce rayuwa mai albarka amma kai kana gamne tun da kwan sai tsegume unguwa a sha kafe babu sikir rai yayi tsani sai a yi ta ba da labarin gidajen mutane ai jiya waɗannan sun yi faɗa makwabtanmu sun buge juna ya sake ta inda makaranta kun ka shiga ya yi muku alkhairi Allah ya tausaya mana wali kitabihi wali rasuli nasiha ce ga manzon Allah shine ka so annabi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san annabi da sunayensa da ya annabi yake tafiya Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yarda cikin sahaban ka ce kakaf da ka zo wurin shi ka ce yayi ma ma'ana da kirir na rayuwar manzo Allah yadda annabi ce sahiya Abdullahi dan Umar ya iya ina annabi ya yake zama ya annabi ke murmushi wane suna yake ga manzo Allah diya nawa gare sa kai yanzu an tambaye kana iya bada amma sunayen dan bal goma na san yana cikin kanka ko ba haka ba duk ka san su wani e bango malam ka bar bango ka kama manzon Allah alaihi salatu wassalam sunayen waɗansu ‘yan fina-finai wai iftar ne akwai wani iftar bayan manzon Allah yanzu ya kamata mu yi bincike wani abinci ke birge manzon Allah kai duk wanda ya mutu yana son manzon Allah zai samu aljanna wani ba kauye ya zo ana ya ce ana karatu ya ce ya Muhammad mata sa'a sahabbai sun ji daɗi don tambaya ce mai daɗi amma sigar tambaya ba ta birke manzo Allah Muhammad yaushe iyama za ta annabi ya shiru ya ci gaba da karatu sahabbai sun mutu a bada amsa sun kace to ko annabi ya ji tambaya ce ka tambaya ba ta birke shi sai da annabi ya gama karatu ya ce ina mai tambaya ya ce gani ka san mutunan kauye shi faro ta yake babu ruwaji annabi ya ce to mi ka tanada ma kiyama wane guduri ka shirya ma kiyama yace son Allah da son annabi annabi yace almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da wanda yake so a ranar kiyama dan Allah ka bar su mai fita shi wai ba landor abinda ba ta ce ba ku ta garma akwai matasan da suke gaba ta shekara saboda mai fi wai mu 'yan riyal ne sai ko barsa ka shiga mala anta ma'ahum almar'u ma'a man ahabba yawman kun san akwai matasan da sun kasa matan su kallon bal alhazzai da ba zuwa wurin wa'azi da babban tsele ikram fara in akwai match da hajiya to ya gabi akwai rankwanto tun hajiya ba ta san bar ita ma sai ta zan dar ekip mala ana ta sabi ga sabi ka ji ihu ciki ga ni an kai wai ba ana fari sa kuɗi za mu yi ganye turwa ai to in haka ne ga jika ɗari wanga ya sa jika hamsin cikin nijar a maradi an taɓa samu wanda ya soke abokin shi da zuka saboda ba wanga hadisi ne za mu ce ma Allah almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah kun san abin da Anas yace yace wallahi ran nan da mun kaji annabi yace mutum na tare da wanda yake so yace na yi farin cikin da ko musulunta ta bata birge ni akan wagga magana ba saboda ashe za mu haɗu da su abubakar cikin aljanna Anas ya san abubakar ya yi shi wurin Allah shi jin daɗin shi za mu haɗu da su annabi da su abubakar da su usman yace mun yi murna sosai to kai ko me ne ke kashe ka wani fantikin shi ce fantikin nan yana kainin kai kamar in mutu wawa ka koyi irin tahiyarsu ka shiga intanet wai wai filafirifire na wani dan ba shi bai ma san da kai ba wai tuwon shi ne ya hito to tuwon shi babu shi nijar ya za ka yi tambayi annabi yake cin abinci wali rasuli wali a'immatil muslimin nasi'a ne ga shugabannin musulmai mu so shugabanninmu mu yi musu addu'a ka san mu jahilci da an ji wani malami na yi mu shugaban kasa da ke to an turo mai dan envelope a'a addini ne kai ma shugaban ka fatan ya zan mutunan kwarai ba zancen biya ne ba amana ce akan in ya shiryu to talaka zai huta ba to amma mu da yawa saboda jari to an ba su ga malaman gwamnati na kullum su dai ba su ci ne musu sai dai su sai musu addu'a yanzu an ci ne musu sun lalace wa zai samu takura a cikin rayuwa ba talaka ba nasiha ce in ka samu damar zuwa wurin su kai musu nasiha kai musu wa'azi ka sha kunnan su ce fi su tsoron Allah su tuna da haƙƙin talaka kuma ka yi musu addu'a Allah ya shirya da su wa ammatihim kuma nasiha ne ga dukkanin musulmai ka zamo mai iya zama da musulmai gakkai munafiki zul wajhai in ka zo nan da wagga huska in ka juya da wagga huska a ka yi mu'amala da duk musulmai kamar dan uwanka ne almumin lil mumin kal bunyan annabi ya haka rayuwar mu'minai take suna taimaka ma juna ne to yanzu dibo yadda muminai suke mumini bai zo cikin shago ka gane ɗan ƙauye ne dibo kayan nan da sun kaso ba bai sani ba tashi mai cikin leda kana iya sayan portable gashi an duba ma ka ce irin wanda to ka amaida su cikin takarda ashe akwai wata takarda sabuni ke ciki ba waya ba ka zo ka sa caji sharja a ce fizar da ta awa shidda gagga hidda sabuni na ɗaukar caji kana jin daɗi na samu safiwa sai ka zo ka bude ka ga sabuni in ka koma kasuwa kuma kowa ya rance bai san ka ba dan shi kasuwannin mu wani lokaci Allah ke jarraba su da gobara dan kasuwa na gani ana yi ma makwabcin su fata bai taimaka sai ya shiru to kai ma kana cikin zunubi unsur akhaka zaliman aw mazluman dan uwanka gakka bari a zalunce sa in yayi zalunci ka taimaka mai ka hana shi zalunci shine musulunci wani baturi ashe ya iya gabarmanci ya shiga kasuwa wurin ɗan ɓosho kasan ɓosho dama ba sabo ne ba ba mamaki a samu wata riga ta ɗan tsage sai an ɗumka ya ƙura ma wata riga ido mai kayan yana alwallawai zalla zai zo sai ya ce makwabci ta shi sai damu wannan amma kakka bari ta ɗan hude ba ya siyar damu ba ya yi ta gabarmanci sai bature ya maida musu da zabarmanci ya ce ko ta hude ita dai rike ta musulmi wai zai ya kudara ba musallar da shi inna lillahi wa inna ilaihi ina nasiha mun so ya rance da Allah in an bashi gini ginin nan bai karewa sai ya ci haram mai sa karo ya ɗasta ka kista kowane sabka da ɗan karo guda wai fatan ma an dusu yake shi fatan ma an kalando fata ce ta experience ba a sabka guda da ɗan karo in an yi kwana ɗari uku ɗan karo ɗari uku manso kuma ya sa siminti cikin ƙasa yake da dar da kun zo ku ɗan tona kawai dubara ce gardinyan da ka ɗoka shi da an ɗan ba shi kawo ya ce to ban gaya ma alhaji bari ya yi wai jama'a ina zamu kuma kuɗin an same su karewa za su yi kuma zalunkin na nan kuɗin da ba su amfanin komi ina nasiha tsakankanin mu yanzu kana iya yaudara kanka to in an baka aiki kamar kai ne kan ba kanka aiki musulmi dan uwanka kai ne dole ka san kacewa dan uwanka wani bangare naka ne yadda baka iya yaudara kanka to gakka yaudari mutum in an ba kafinta aiki falanshi sabo ya nemi tsohon falanshi ya sa ya samu tafantir mai falon ya kawo rubabbun tsima ma'ana tisi da shifon rubabbe da hajiya ta zamna rum a ce a ƙiba ta yi falon kin nan gangariya ne to ina ta mu jama'a ba mu yarda da mutuwa ne ba ba mu yarda da kiyama ne ba ga mu muna tahiya kiyama dan shi kaga duka ta musun lalace in ka gozo makabarta da wahala kaga wani na kuka wanda ke cikin kabari ma da an kira sai ka ji music goge na tashi cikin wayar shi wani na cikin kabari ma sigari hop ta fada cikin kuma ko akai wani ma in yayi shofe ya koma dabra ya duka haya kabari ba zunubai ne bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibu zunubi in yayi yawa babu tuba sai zuciya ta mutu akwai mutanen da ke lalaban matacce in an kai shi morba an kwantar da shi ba ku lalabi dangin ku ba a ce ya mutu da kuɗi to wani na lalabewa kuma bai gai sai kiyama akwai mai neman bashi wanda za a biya kiyama menene ya kai mu ga haka lalacewa zunubi muke ta yi ba mu tuba babu ruwan kamar muna da garanti ne ana ce ga mu za mu yi sai Allah ya sha muke sahabbai da zukatansu suna da haske malam Usman dan Affa da ya shiga makabarta sai ya komo gida kuka yake zub da hawaye Allah ya tausaya muna Allah ya gyara wannan shine hadisi na bakwai sai kuma mako na gaba insha Allah fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh